وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadithi na dubu da ɗari uku da talatin da tara yau za mu tashi akan na dubu da ɗari uku da arba'in wanda kamun kamun hadisin al-Imam al-Bukhari ya aje babi da unwan da ɗaya da ɗaya ko babu a babu dafan billaili an karanta shi ko babu bina'il masjidi kenan lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na dubu da ɗari uku da arba'in a yau za mu tashi akan hadisi na dubu da ɗari uku da arba'in da ɗaya wanda kamun hadisin al'imamul bukhari ya aji babi da unwan babu bina'il masjidi alal qabri wannan babi ne wanda zai yi bayanin hukuncin gina masallaci akan kabari الإمام البخاري يتي حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Aisha radiyallahu anha ta ce lokacin da annabi ya kai ƙarar jikin shi, shaka aslin shi kai ƙara, a shakwa shi ne ƙara, to in jiki ya taɓo kamar jikin ya kai ƙara gaba tana cewa ban jin daɗi, to sai a ce shi mai jikin ya kai ƙara, to ana nufin ya yi rashin lafiya. lokacin da annabi bai lafiya kuma rishin lafiya wadda ya rasu a cikinta zakarat ba'du nisa'ihi wasu daga cikin matan annabi sai suka ambata kanisatan wata iglis wani wajen bautan nasara ra'ainaha wanda suka gane ta bi ardil habasha a garin habasha yuqalu laha mariya ita wannan wajen bauta ana mai suna da mariya wa kanat ummu salama wa ummu habiba atata ardal habasha da ummu salama da ummu habiba sun je kasa habasha kun san lokacin akwai hijira ta farko fadakarata sai suka ambata min husniha kyawun wannan wurin bauta wa tasawiraha suka ambata fotuna wanda ke cikin wannan wurin bauta kanisa din nan annabi yana jin wannan farafa a ra'sahu sai annabi ya daga kanshi faƙala ula'ika waɗannan waɗanda ula'ike waɗannan waɗanda kika ambata ɗinnan yake faɗa ma matar shi idza mata fihim ar-rajulu salih in mutumin kirki ya mutu a cikin su banaw ala qabrihi masjida sai su gina masallaci akan kabarin shi thumma sawwaru fihi tilka suwar sannan sai su yi wannan fotuna sai su sa a cikin masallacin. Annabi ya ce, Ula'ika shirarul halka inda Allah, waɗannan su ne mafi lalacewa halittu a wajen Allah. Al'imam Bukhari da ya ce, Babu bina'il masjidi alal qabri bai gai hukunci ba. yana nufin iska na ruwa wai to ai tukunna ba san kowa ruwa suka yi ba ko mene ne matsala sai ka da me yana wucewa insha Allah gina masallaci akan kabari mun yi bayani a baya cewa bai halitta a yi a gina kabari akan masallaci a zo a tarda masallaci a yi kabari a ciki ko kuma a zo a tarda kabari a gina masallaci akan wannan kabarin kowane ya tar da wani kusa da shi ake a baya mun yi bayani akan masallaci na annabi ai ba sahabbai nan lokacin da aka sa shi cikin kabari ko saboda Aisha radiyallahu anha a wancan hadisin ta ce laula zalika la ubriza qabruhu eh masallaci na annabi lokacin da aka yi kabari na annabi ba cikin masallaci yake ba cikin ɗakin Aisha radiyallahu anha yake wanda ta ce ba dan gudun ka a zo a rinka bauta ma kabari na annabi ba da an fiddo shi waje to lokacin da aka sa shi cikin masallaci lokacin banu umayya ba sahabi ɗaya da ke dare a wannan lokacin wannan mai so yana iya ya bibiyi littafi na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Tahdhir as-sajid min ittikhadh al-qubur masajid ba sahabi dai a wannan lokaci kenan ba a kafa hujja da masallacin annabi a cikin kabari ciki yake saboda kabari cikin ɗakin Aisha yake ba cikin masallaci ba kuma waɗanda ke istidlali da faɗan Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce ga ashabul kafi qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida waɗanda aka rinjaye su akan al'amarin su suka ce lanattakhidanna alaihim masjida za mu riki masallaci akan ashabul kahfi malamai suka ce wannan shar'u man qablana ne shari'a ce ta waɗanda suka gabace mu za a iya aiki da ita in shari'an mu bata hana ba to kaga irin wannan hadisin ya nuna shari'an mu ta hana kuma ambata abu a cikin alqur'ani ayi shiru bai nuna cewa wannan abin ya halitta mun yi bayani a baya cewa Allah ya ambata cikin ababe wanda aljanu suke yi ma annabin Allah Sulaiman ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamasila suna yi mashi abin da yake so na gine-gine wa tamasila da gumaka kuma alkur'ani bai ce komi ba a shari'an mu yin gumaka haramun ne kudin gumaka haramun ne to haka lanattakhidanna alaihim masjida za mu riki masallaci akan ashabul kahfi wannan da a ce ma mutane ne wanda suke malaman cikinsu suka faɗi haka wanda Allah ya faɗi ko su wane ne allazina ghalabu ala amrihim da a ce malaman su suka faɗi haka ba abin da za a ce mashi sai dai shar'u man qablana shari'a ce ta waɗanda suka gabace mu to ba a kafa dalili da shi akan cewa za a zo a tarda kabari na mutum wanda ake cewa waliyi ne ko kuma Allahu alam ba ku san halin shi ba ku gina mashi masallaci a kan shi, a koma ana bauta ma wannan kabari. Yanzu za ka zo ka da hatta a ƙasa ta Misra inda ke da azhar wanda suke ce ma ka'abatul ilm. Amma in ka zo katar da masallatai wanda aka yi ma irin wannan, za ka ga kamar dai za ka ce ba malamai a wurin. Ana kewaye wasu masallatan, wasu kaburburan wanda ke cikin masallaci. ana neman agaji kuɗi kuma a ta zubawa ko a shekara kowace shekara in aka lissafa miliyoyi wanda ake samu a wannan kaburbura suna da yawan gaske wasu kaburburan ma an yi dai abin nan ba da gaske ba ne don wannan hadithan an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha radiyallahu anha ta ce lamma ishtakan nabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi ya rishin lafiya rishin lafiya kuma wadda cikinta ne ya rasu ina ga kamun kwana hudu da rasuwar shi ne akai haka zakarat ba'du nisa'ihi wasu daga cikin matan shi wannan ke nuna abin da ke bi kima ba'du shi ake kula da shi da ma'ana wanda yake ɗauka. Yanzu kaga ba'adu muzakkar ne, domiyata aka yi ta'anihi na fi'ili na zakarat, alhali lafri muzakkar ne. وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كانت لأنثى كأبت حند الأذى تاء تأنيث تنا بي كما في الماضي ني إن يزمو نمتش ني كأبت هند الأذى كما كتي أبت هند الأذى تنم بعض مذكر ني kenan tazkiri na shi yana koma ma ma'ana ce wasu daga cikin matan annabi ta faɗi kaza kinan nan an koma ma ma'ana din babu din nan kinan unsa ce matar da ta faɗi hakan kanisatan ra'aynaha bi ardi habasha wata wurin bautar nasara ne wanda lokacin da aka yi hijira ta habasha akwai lokacin da annabi ya ji adalci na shugaba na habasha kamun a yi hijira daga makka zuwa madina annabi ya ce wannan ƙasa ta habasha akwai mutumin kirki shugaba na kirki a wannan ƙasa wanda ba a zalinta wani a wajen shi arne ne fa a wannan lokacin bai riga yin musulunta ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin adalci shi haka ya tura sahabbai ya ne matan annabi sai suka ambata wannan wurin bauta wanda suka gani yuqalu laha mariya an sa mata suna mariya ita wannan wurin bauta din wa kanat ummu salama wa ummu habiba to tana daga cikin waɗanda suka yi hijira din nan kamin hijira daga makka zuwa madina suna daga cikin masu hijira guda biyu atata arba habasha sun je can garin habasha din nan da suka je sun buɗe ke ido sun ga abubuwa da yawa wanda suke na kallo ne fa zakarata min husniha sai suka ambata kyawun wannan egilis wanda suka sani wa tasawiraha da fotuna wanda ke cikin wannan wurin bauta kaga annabi ya ji matan shi abin ya burge su shi kuma abu ne wanda ba Allah ke so ba sai annabi ya daga kanshi kenan lokaci ya yi na sa su ga hanya faƙala ula'ika sai ji ula'iki ula'ik ɗaya ne daga cikin asma'ul ishara wanda ula shine ismul ishara amma kaɗin nan yana dangantuwa da wanda kake ma magana ne in kana ma namiji magana suka ce ula'ika in kana ma mutane da yawa sai ka ce ula'ikum wa ula'ikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina in mata ne ula'ikunna mumkin in mace guda ce sai ka ce ula'iki kenan ita mai bada labarin akwai wanda suke saurare ga kuma Aisha a wurin amma annabi mai bada labarin yamma magana ya ce ula'iki kin ga waɗannan mutane idan ma ta fihim rajulu salih in mutumin kirki ya rasu a cikin su banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin shi thumma sawwaru fihi tilka suwar akwai riwaya tilka suwar sai su yi wannan foton su zo su rarrataye su a ƙarshe sai su koma suna bauta ma abin da suka rataye din nan sai annabi ya ce ula'ika shirarul khalqi inda Allah waɗannan su ne mafi sharrin halittan Allah a wajen Allah sun gama abubuwa guda biyu gina masallaci akan kabari sannan yin fotuna a sa cikin masallacin wannan in mutum ya haɗa su shi ne ya fi kowa lalacewa a wurin Allah. Wannan ke nuna ababe da yawa shi wannan hadithi. Na farko yadda annabi yake da haƙuri, da yadda yake sauraron matan shi. Na farko haƙuri da a ce ɗayanmu ne bai lafiya, aka zo ana mai surutu a kan shi, me kuke tsammani? Annabi kuma yana jin su. Na farko, ka ji haushi, sannan abin da suka yin ga ɗan abin da suka yi, ka rinka yi masu tafsirai da yawa. Yanzu da cikin halin da nake, wannan bayan Allah ba su kalli yadda nake ba. daman dai ba kamna ba ce, kawai su ma suke su na wuce, gado wasu su yi auren wanda suke so, dukka haka wannan khayal ɗin zai tafi da kai, ka kai ka rinka yi masu zato mummuna, su kuma ko a kansu, mata ne fa. Annabi shi da ya ji wannan kurum, ba wai fira da hayaniya da ake mashi aka ba ta dame shi, a'a aqidar wannan mutanen. da ya ji suna yaba wannan wurin bauta a wannan lokacin annabi ya ɗaga kai ya musu magana. Ya ce mutane ne wanda in mutumin kirki ya ba a ce mutumin banza ba fa, idan wannan ke nuna komin kirkinka. Nan idza mata fihimur rajulu salih wannan shaida ce annabi ne ya ambata cewa mutumin kirki ne ya mutu a cikinsu. Banau ala kabrihi masjidan. kai wanda ka zo ka gina masallaci a kan shi bai da wata shaida daga Allah ko ma'aiki cewa mutumin kirki ne kawai zaton kake mutumin kirki ne shi kuma imani ba ka iya kallon mutum ka iya gane imani shi ba wai mutum yana zama da yunwa ba ne ko ka sani yana zama da dauɗa kana ganin shi alama kana ganin shi rike da tabzi ko da yaushe ko wani abu haka ya sa ka ce mashi waliyi ne to za ka yi kuskure wajen tsamo waliyi zaton kace waliyin ne yau mu yanzu wasu kaburbura wanda ke da kai a misira wallahi mahdul khayal yanzu al-husayn kabari na al-husayn da shi da jami'atul azhar yan taki ne za ka yi Allah ka hanya ne wallahi za ka yi kaje jami'atul azhar na ce maku yadda ake kewaye wannan kabari mata su rinka addu'a Allah ya ba su haihuwa Allah ya ba ɗiyansu miji Allah kaza suna faɗuwa suna kuka wajen kabarin illahi alladhi la ilaha illa huwa ba Husaini ne ciki ba a ina aka kashe Husaini a Karbala iyaya aka yi aka ɗauko shi aka zo Misra duk cewa kan shi na wurin nan ne shi ma ƙarya ce an ce kanshi yana yana yana yana yana Iraq an ce kanshi yana yana Misra to ina ne kan nashi yake ba wanda yake taro da shi daga can amma ce yana Iraq yana kaza yana Baghdad yana Karbala ya hi sauki a ce an ɗauko shi an kawo shi Misra ba inda ya fi nisa kamar a ce kan Husaini yana nan a Misra kaga ba maganar wali na cikin kabari din nan ba ake waham ne ke cikin wannan wurin in ma an sa wani abu Allahu alam bi to haka Ahmad al-Badawi kuma anan nan ba ana faduwa ana tashi a kan shi ko da ka ci wanda mutumin kirki ne zato ne kake saboda imani a zuciya yake waliyi ba a iya gane shi sai in kana iya cinkayo zuciyar shi ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyai na Allah su ne wanda ba tsoro gare su ba su takaice su wane ne alladhina amanu wa kanu yattaqun wadanda suka yi imani suka kasance kuma suna tsoron Allah kuma annabi ya ba da labarin cewa tsoron Allah yana zuci kenan in dai ba cin kayo zuciya kake ba ba ka iya gano wannan waliyi ne dan abu ne wanda ke da alaka da takwa kamar yadda tace alladina amanu wa kanu yattaqun ita aya kenan sannan kuma at-taqwa dinnan annabi ya ce tana nan ya nuna kirjin shi zuciyar shi to ta kaka za ka iya cin kayo zuciyar mutum haka iya gane wannan waliyi ne to zato ne kake yi to ga wanda annabi ya ambata cewa mutumin kirkin ne in aka ce al'abdu salih wata rana wani annabi ma ne ake ce abdu salih ba an gaya ma khadir alaihi salam ba kuma malamai sun ce annabi ne shi ma Lukman ba an ce annabi bane cikin maganganu kuma annabi ya ce ba ku ji magana abdu salih da yace inna shirka la zulmun azim ba to wannan shaida aka masu da cewa waliyin ne to amma gina masallaci akan shi ya zama mugun abu to balle wanda kake zaton waliyin ne kai kuma baka san wane ne shi ba wasu daga cikin waliyan fa yayyu ana azabtar da shi cikin narin jahannama nan kuma suna nan suna neman taimakon shi wanda addu'a ya kamata su mashi Allah ya mashi gafara Allah ya yafe mashi ababe wanda ya anan duniya amma saboda batan basira sai a ji ana neman wani abu gare shi yanzu sahabin annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce lau an faka ahaduhum lau an faka ahadukum yake ce ma sauran sahabbai da ɗayanku zai ciyar da mithla uhudin zahaban girman dukin uhudu na zinare ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu bai kai muddu mil bi ba dukin uhudu a ce an maida shi zinare duk kasar da ta same shi ta za ta zamo cikin wanda za a sawa gaba wajen arziki to da ɗayan ku zai ciyar da ko da ba su haɓai ba zai ciyar da irin uhudu na zinari ya bada shi fi sabilillahi ba zai kai muddu guda wanda sahabin annabi ya ciyar da shi ba wannan su ne muke da tabbas da cewa ‘yan aljanna ne Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum to amma annabi zai rufe ɗaya daga cikin su sai ce istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al ku neman mashi gafara Allah ba ku neman ya yi maku wani abu ba yanzu yanzu za a tambaye shi to kenan wannan da a ce ka zaɓo waliyi wannan wanda annabi ya rufe shi yayi tsaye akan kabarin shi akwai waliyi irin shi to dan haka shirme ya shigo cikin wannan al'amura sai a hankali inda ma kasashe ne irin namu na wanda ba karatu ciki da abin da sauki amma in ka ji irin kasashe a misra daga irin waɗannan ababe suna faruwa abin sai a hankali annabi ya sifanta waɗannan waɗanda suke yin hakan ya ce ula'ika shirarul khalqi inda Allah waɗannan su ne mafi sharrin halitta ta Allah a wajen Allah gidan annabi sallallahu alaihi wasallama yana gab da barin duniya kuma ya ambata masu wannan hadisin kamar yana yi masu tahriri ne na kasu aikata ire-iren ababen da waɗancan suka aikata babu man yadkhulu qabr al-mar'a wannan babi ne wanda zai bayani akan wane ne zai shiga kabari na mace ya zabkar da ita a cikin kabari. الإمام البخاري حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ابن سليمان قال حدثنا هلال ابن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Anas dan Malik yace mun habarci janaza ta diyan ma'aiki wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama jalisun ala al-qabr annabi yana zaune akan kabarin fa ra'aitu ainaihi tadma'an sai na ga idan ma'aiki suna zubda hawaye fa qala hal fikum min ahadin lam yuqari fil layla sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace cikin ku akwai wanda bai sadu da iyalan shi ba daren jiya fa qala abu talha ana sai abu talha yace ni qala fa anzil fi qabriha ko fanzil fi qabriha yace mashi fanzil fi qabriha safka cikin kabarinta kenan ka kama a sata fa nazala fi qabriha sai sauka a cikin kabarinta shi abu talha kenan fa qabaraha sai ya sa ta cikin kabari قال ابن مبارك عبد الله ابن مبارك قال فليح قال فليح ɗaya daga cikin masu rawaitu wannan hadisi ya ce urahu ya'ani zamba abdullahi ibn mubarak ya ce fulaih ya ce ina tsammanin abinda ake nufi lam yuqarif suna nihin laifi kenan wai annabi da yace lam yuqarifil laila yana nufin ba wanda ya zunubi a jiya da daddare قال أبو عبد الله الإمام البخاري يتي ليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون أك آية تجي أي بل يقترفوا بني كوي بترد واو با وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما أي ليكتسبوا دنس أي كتأبوا wannan hadisi daga Anas ne yace ya hadarci yan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ta rasu an ce ruqayya ce wa rasulullahi jalisun ala alal qabri aka ce ruqayya ce wasu suka ce ai bai zo wajen kabari na ruqayya ba annabi yana zaune akan kabari an gina kabarin yana zaune akai saboda tausayi na ma'aiki shi Anas yace sai na ga idan shi suna zudda hawaye wannan ke nuna yin kuka wanda yake na tausayi da sabo da aka yi da mamaci wannan bai da komi abinda aka hana shi ne walwala a yi ta wayo ni wayo kaina na mutu na lalace ta da an gama yanzu ina kaza da kaza to wannan shi ake kama niyaha shi aka hana to balle marin kai da larabawa ke yi da keta kaya da kolo da mace za ta zuwa ta yi kolo saboda musiba ta same ta wannan dukkan su ne aka hana amma hawaye saboda tausai saboda sabo saboda wani abu in mace ce ta bar 'ya'ya, wannan abu ne wanda yake cikin tausayi yake dan haka da wani ya ga annabi ya ce haƙƙi annabi ya ce to tausayi ne mana duk mutumin da kuma bai tausayi Allah bai tausaya mashi فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة cikinku akwai wanda bai lam yuqarif aslan muqarafa shine yin jimali to kuma qarafa shi ma yana da ma'ana ta ya aikata laifi sai wasu malaman kaga tulaih ya ce ina ganin laifi ake nufi wai annabi da ya tambaya shin ya tambaya ne akwai wanda ya laifi jiya da daddare? Ya ce, kenan nan ana nufin laifi ne, shi fulai. Shi ma al'imamul Bukhari sai ya so ya ƙarfafa magana ta fulai wannan. Cewa ai Allah ya ce, sai suka kawo shi liyaktarifu, wa liyaktarifu ma hun muktarifun, don su aikata abin da za su aikatawa. ai liyaktasibu don su aikata abin da za su aikatawa kenan nan yana shi al-Imam al-Bukhari shine Abu Abdullah yana karfafa magana Fulayh ne wanda yace laifi ne ake niri da muqarafa sai malamai suka ce to yanzu akwai wani bawan Allah wanda zai ce ban yi laifi jiya ba shi fa laifi mugun abu ne ko baka bude bakinka ba tunane ma ka ganin duka tunanen nafiwa ne wannan al'ujub ake ce mashi tunane kadai kana iya laifi cikin tunane ka rinka ganin nafiwa ne shi din banza shi kadai sai ka samu laifi gare shi to wani mutum zai iya taskiya na kan shi ya ce ni ban yi laifi ba a jiya suka ce wannan bai yiwuwa sahabi annabi ya tambayi sahabi ba kai laifi ba sannan kuma sahabin ya ce ni ban yi laifi ba to abinda dai ake nufi nan wanda bai yi taro da iyalan bai tara da iyalan shi ba da daddare wanda bai sadu da iyalan shi ba da daddare shine zai ɗauki mace ya sa ta kabari wannan yana daga cikin as-sunanul mahjura sunnoni wanda yake an kaurace masu ya kamata in za a sa mace a cikin kabari a yi wannan tambaya ko kuma in akwai kunya in akwai kunya sai wanda ya san bai yi ba sai ya matso to amma matsala wanda ake kewaye da su yanzu haka mijinta yana nan shi bai san wannan hadisi ba kai ka zo ka matso ya ga gardi zai kama mai mata ko da ka mutum fa wannan ma akwai matsala to don haka yawan wayar da mutane akan sunna ta annabi yana sa kowa ya zamo ala ilm kenan irin yadda annabi ya tambaya sai a tambaya dukkan maza ne shin wanda bai sadu da iyalan shi ba a kaza sai wani ya zo yi shikenan wannan sunna ce shi zai sa ka kabari Abu Talha ya ce ni sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fanzil fi qabriha sabka cikin kabarinta ka kama ka sata fa qabaraha sai ya sata cikin kabari da kenan wannan tafsiri na fulayh ya ce qurahu ya'ni dhanba ina tsammanin shi shi kuma al-Imam al-Bukhari shi ma ya karfafa cewa laifi ake nufi to malamai dai sun rinjaye da cewa ana nufin saduwa da mata ne saboda abin da kuka ji. Wannan hadithi dai yana nuna tausayin ma'aiki kuma yana nuna abin da ya kamata wajen rufe mace. To yanzu in aka zo sa ta kabari, ba kama ta za a yi asa ba, jikinta ne za a kama ba. ya halitta a wannan wurin koko kaka. Hadithi na gaba akwai lokacin da Ibn al-Arabi ya ce in aka mutu kenan daga nan taklif ya kare. Kenan shi mamaci ba wani taklif tare da shi. To, amma iskaliyar da ke da kwai shi ne, in ya zama da shi wanda ya mutun taklif na shi ya abin nan zai zo wajen hadithi mai zuwa shi wanda ke dare din fa don haka akwai wasu ababe wanda suke sunansu alhaja allati tunazzal manzilata darura an gane ko wajen magani mutum zai iya taɓa mace daidai inda zarura ta sasi an taɓa ba zarura ba haja ce saboda za ka ce zarura abinda in ba a yi shi ba za a rasa rayuwa to wasu ababen kuma sunansu bukata ba wai zarura ba malaman usulul fiqh sai suka ga wasu ababen ana sa su ba sai zarura ba sai suka ce hunaka haja tunazzal manzilata zarura akwai bukata wadda ake aje ta matsayin zarura kaman ya zama ba likita sai namiji buɗe al'aura da wani lokaci sai an buɗe wani wuri cikin jiki wani lokaci sai an taɓa wurin to dukkansu waɗannan bukata ake ce masu wanda suna zamowa kawan matsayi na zarura amma su ba zarura ba ne kun gane don ana iya sa wani ya sabkar da ita to amma abin da zai san wanda bai sadu da matan shi ba amfanin da zai mata wajen sabkar da ita ɗin ba ɗaya ba ne da wanda yake ya yi hakan babu kai